to sai ne ne ma dai fi'ili amri din mabniye ne fi'ili murari iko ane masa lirabi dan ana bukata a masa lirabin nan gano ma'ana a gurare da yawa to amma ta a masa lirabin in ya zama bai hadu da nunin niswati ba wanda in ya hadu da nunin niswati sai zama an gina shi bisa sukuni sai zama an gina shi bisa sukuni ko kuma bai hadu da nunin takidi ba in ya hadu da nunin takidi ya zama ko nunin takidin ya sadu da karshen sa to wannan sai a gina shi bisa fatar to sai ta shi kan harafi kenan ko wal harfu zai na kami to shi ke ai shine ma karshen haraf baitin ko wal bait ta ta karasa sai ta shi akan mu har baiti na ko sai ta shi a tartu ko wal harfu bil bina kami shi harafi ya kamata dama a ce ma din mabni ne dan ba inda yake bukatar li'irab ba inda yake bukatar li'irabin shi yasa harafi duk inda ya zo inda ya harafi ne mabni ne a larabci gaba daya harufan cewa aka guda nawa ne haruffa a lugar larabci sun kai guda nawa an yi manzo wasu luruzi ko an yi manzo wasu luruzi a nan gaba daya da bismillah ar-rahman ar-rahim wasu datan la ta banihi au tu'uri ba jalaluddin suyudi ya ce ka zaɓa ta bi ga waɗansu malaman a cikin duk wata kalma wadda yake ba a riga an yi tarkibinta ba kalma in ba a haɗa ta da wata ba yanzu kamar zaidu ba a ce kama zaidun ba a'a zaidu din kawai ko ya ƙomu ba a ce ya ƙomu zaidun ba a'a iyaka ya ƙomu din kawai to in dai ba hada da wani ba to ka ce wasidatan shi wasida ne tsakanin mabni da mu'urabi la ta banihi kakka ce mabni ne a wata uri ba ko a wuri ba ko a ce za a ce mu'urabi ne a sai in an hada da wani ne sannan zai zamo mabni ko ya zama mu'urabi amma matukar yana shi kadai to a sannan kawai shi ba mabni bane shi kuma ba mu'urabi bane sai an hada tukuna shi ita wannan wasidan sai zamo kenan yadda shi jalaluddinin yake fada a ƙarshen littafinsa al-ashbahu wan nazairul fiqhiyya yace akan samu wasuda a ilimai da yawa kamar yanzu amma balaga sai ce akwai abin da yake wasuda tsakanin hakika da majazi akwai abin da yake shi ba hakika bane shi ba majazi bane to haka dai a wasu ilman da yawa akan samu abin da ake kira wasuda to shi anan ma aka ce a nahu ma akwai abin da yake wasuda shine duk wata kalma wadda ba a tarki binta ba yanzu kamar kama ita kadai ba za a ce wa a mabniya ce ko mu'ura ba ba amma in aka yi tarkibin ta masala aka ce kama zaidu to sannan shine za a ce kama din fi'ili ne mari mabni alal fati to wato nan shine farko inda a zahiri ya fito fili ya faɗi zaɓinsa a wannan littafin to amma a baya kuma ya faɗi yana zaɓin nasa amma bai fito zahiri ya faɗa ba ya faɗi zaɓin nasa a baya amma bai fito fili ya bayyana cewa haka zaɓin nasa yake ba wal asul fil mabni a asali a cikin duk wata kalma duk wata kalma wadda take mabniya ce to asali a cikinta ta zamo an gina ta bisa sukuni shi yasa duk wata kalma wadda take mabniya aka ce an gina ta bisa sukuni to kuma ba tambayar da ta rage a wajen nan ko abu ya zo a asali ne mutum ka same shi a gidansa to me da ta me ya kawo ka to na zaka gan shi dama ai gidansa ne amma in aka gan shi a wani waje to shine akwai ayat tambaya ko me ya kawo ka da awo me yasa aka zo nan amma in aka ga kalma mabniya ta zo an gina ta bisa sukuni to ai shi kenan ta zo bisa asali ne kamar kam kam mabniya ce gashi kuma an gina ta bisa sukuni ko man man ita ma mabniya ce an gina ta bisa sukuni ko lam ko kad duwa idan mabniye ne da an gina su bisa sukuni wa hawa ginin bisa sukuni multazam an ko an lizumce shi lalle lalle da kumtu a duk wani fili mari wanda yake ya sadu da lamiri na rafa'a wanda yake mutaharriki duk fili mari da yake ya sadu da lamirin rafa'a wanda yake mai wasali lamiran na rafa'a masu wasali guda nawa ne inda fili mari ya sadu da su dole a gina su da sukuni guda nawa ne su akwai kumtu akwai kumna akwai kumta akwai kumti akwai kumtum ba kumtuma akwai kumtum akwai kumtunna akwai kuma kumna kumna inda yake an dangana ga lamirin mata da yawa waɗanda suke ga'ibai daga zama guda takwas kenan ko kumtu kumna kumta kumti kumtuma kumtum kumtunna kumna to a nan duk ana gina fi'ili mari ne bisa sukuni waya ru'una haka nan ma an lizunta gina fi'ili mari bisa sukuni in an lizunta yin gini bisa sukuni a fi'ili murari'i wanda yake ya sadu da nunin niswati inda fi'ili murari'i ya sadu da nunin niswati to shi ma ana gina shi bisa sukuni kamar na qur'ani wal mudallaqatu yatarabbasna sadin nan shine karshen fi'ilin dan yatarabbasu kaga inda yake bai sadu da komai ba cewa akai wa yatarabbasu bi kumud dawa'ir wa yatarabbasu bi kumud dawa'ir ko na suratul taubati nan ko ya sadu da nunin niswati ne sai zama mabni an gina shi bisa sukuni ko wal mudallaqatu wal walidatu yurwina auladahunna ai nan shine karshen fi'ili murari'in gashi ya zo da sukuni saboda ya sadu da nunin niswati inda bai sadu da nuna niswatin ba sai zama mu'rabi ne ko wa in ta'asartum fasaturri'u lahu ukhra to da ko kuma illa an ya afuna an ya afuna fi'li ne murari'i mabni bisa sukuni dan ya sadu da nunin niswati shi yasa awan ya afuna anan ya kulna ne ya bambanta da inda kace ar-rijalu ya afuna zaka ce an-nisa'u ya afuna الرجال ما يعفون amma awon ya afuna a gurin biyun ya bambanta inda ka ce arrijalu ya afuna to awansa ya fa'una an shafe lamun an shafe lamun fi'ilin yanzu wannan wawan da aka kawo lamiri ne a mahallin rafa yake shine fa'ili nunin ko na ƙarshe alamar rafa ce idan ba a halin rafa ba sai a shafe shi za a ce arrijalu lan ya afu ko arrijalu lam ya afu inda ko kace annisa'u ya afuna to shi awan sai ya fu'ulna a ya afuna din anan awan sai ya fu'ulna ba abin da shi aka shafe a fi'ilin nuno kuma na karshe ba alamar rafa ba ce a'a lamiri ne mabni bisa fata a mahallin rafa domin fa'ili ne kuma shi wannan ko ina haka za ka faɗe shi ko a halin rafa ko nasba ko jazma za ka ce annisa'u ya afuna annisa'u lan ya afuna kama wannan na ƙur'anin illa an ya afuna a mahallin nasba yake amma kuma mabni ne saboda bisa sukuni dan ya sadu da nunin niswati haka nan za ka ce annisa'u lam ya afuna annisa'u lam ya afuna a mahallin jazma yake a nan amma mabni ne bisa sukuni to ana yin gini kuma bisa sukuni au na'ibihi ko ko abin da yake au na'ibuhu ko ko abin da yake au na'ibuhu ko abin da yake ya tsaya matsayinsa ana yin gini bisa sukuni ko abin da yake ya tsaya matsayin sukuni shine da abin da yake alamar jazma domin asali a cikin jazma a yi ta da sukuni to kuma duk abin da yake ya tsaya matsayin ɗayan alamar jazma yana zuwa a matsayin alamar jazma sai a ce ya tsaya matsayin sukuni ne na'ibin sukuni ne fil amri a fili amri fili amri ko yaushe ana gina shi ne bisa sukuni ko abin da zai tsaya matsayin sukuni sai waje ɗaya shi ne inda yake ya sadu da nunin takidi to a wannan sai a gina shi bisa fata sai ka ce in ribanna ya zaidu in ribanna ya zaidu bar ita ce karshen filin sai a yi mata fata kamar irrib wanda yake an gina bisa sukuni kenan fili amri in ya zamo sa harafi ne ingatacce sannan kuma ya zamo ba wani lamiri da ya sadu da karshen nasa to ana gina shi ne bisa sukuni kamar irrib ko ukudur ko ishirab ko kul ko kum duk wannan an gina fili amrin bisa sukuni ina misalin inda yake an gina fi'ili amri bisa na'ibin sukuni shine kamar amrin da yake an dangana ga mutum biyu inda ya zama ana umarta mutum biyu ko maza ko mata to za masalan zaka ce in riba ya zaidani ko in riba ya hindani to a nan an gina shi ne bisa shafe nuni da asali in riba ni akwai nuni alamar ginin shi ne shafe wannan nunin to haka nan inda yake an dangana shi ga jami'in maza amrin da yake an dangana ga jami'in maza kamar in ribu ko wato hafu hafu wato inda yake ba fi'ili mari ba tunda ana cewa hafu fi'ili mari ana cewa kuma hafu fi'ili amri irin wannan da sigar yadda fi'ili mari yake zuwa da sigar yadda fi'ili amri yake zuwa sai ya zamo duk ɗaya ne amma a wajen awo shi ne za a ce ya bambanta yanzu hafu awansa yaya awan hafu yake in mari ne hafu mari ya awansa yake a'a an shafe lamun ai lamun yana nan ai lamun yana nan ya awan hafo yake idan mari ne ai ba fa'ala ba ce ba ka shi zan alfi ne ne bayanin sa sosai a fili hafa ai fa'ila ce dan gashi ana cewa ya hafo shi yasa hafo awan sa fa'ilu fa'ilu inda yake mari amma inda yake amri fa in an ce hafu kamar yanzu misali na wajen karshen suratu ali imran ko inna ma zalikum shaydanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin shi wannan ya awan sa yake kuma khafu amri ya awan sa yake in amri ne alu ne asalin awansa ko alu ne awansa tunda amri ne hafa ya hafu fa'ila ya fa'alu ne babun fariha ne ko babun alima amma alima ya alamu hawusa ya hawafu ne asalin kalma saboda matsalin ana cewa kaga haufu haufu kaga da wau ake faɗar tsakiyar alifin a ce wau ne shi yasa a mazdarin sai ya koma tunda mazdarin da mai shine asali ehin an koma asalin sai a ga ya yake wau ne kenan a shi to duk ma kuma fi'ilin da kaga ya zo da alifi a mari haka nan ma a murari inda alifi to ai babun fariha ne ko sai zama babun fariha ne kamar zala ya zalu ko sha'a ya sha'u zala ya zalu sha'a ya sha'u hafa ya hafu duk babun fariha ne fariha ya farahu to a shi ne aka faɗa in ribu ko kuma a gina shi bisa shafe harafin illa idan ya zamo fi'ilin ana gina fi'ili amri bisa shafe harafin illa idan ya zamo fi'ilin ya kare da harafin illa kamar da aya du'u sai a ce ud'u ya sha qur'ani ud'u da ud'u ne an gina shi bisa shafe wannan wadon ud'u ila sabili rabbika ud'u ila sabili rabbika haka nan kuma hashiya ya hasha sai a ce ihisha ihisha haka nan kuma rama yarmi sai a ce irmi to dai anan guraren uku dai ana gina shi ne bisa shafi harafin illa inda ya zama karshen fi'ilin wau ne ko ya zama karshen alifi ne ko ya zama karshen ya idiri shi kuma daga dara ya dari sai a ce idiri idiri a gina bisa shafe yar kenan an gina bisa shafe yar kenan ya idir gyara ne na hawan ribin ribin ribu wa hashadari ai kai wanka ce adari din ma ai ka bata tsarin wajen ko daga dara ya dari ne idiri za a ce idiri ka sani na sani ne na dara ya dari idiri wadda da fatu gini bisa fata yana yawan zuwa a mari wanda yake sa ba komi idan ya zama fi'ili mari sa ba komi wato ba a sa masa lamiri ba to sai ya zamo wato za a gina shi ne bisa fata haka ma kuma in ya zamo an sa masa lamirin amma kuma lamirin ya zamo na nasba ne ba na rafa ba kamar raraba ni ko raraba na ko raraba ka ko raraba ki ko raraba kuma ko raraba kuma ko raraba kunna ko raraba kunna
da وقدر الفتحة ana kaddara fata في نحو حالها a cikin inda yake karshen fi'ili ma harafin illa ne wanda ba zai karɓi fataha ba kama ada ada sai a ce mabni ne bisa fata muƙaddara akan alifin nan ko kuma kamar hada hada hada sai a ce mabni ne bisa fata am- fata da take muƙaddara akan alifin nan wafi saura da wafi la- لأن haka nan kuma a gini bisa fata yana yawan zuwa a duk wani fi'ili murari'i wanda yake ya sadu da nunin takidi fi'ili murari'i in ya zama ya sadu da nunin takidi to sai a gina shi bisa fata kamar la yusjananna ko la yakuna nunin fata nan mushaddadi ne ko muhaffafi Ah, to duk dai ana ginawa ne bisa fata kamar la nasfa an bin nafiya la yumbazanna zaldin shine karshen fi'ilin gashi ya zo da fata inda da yake wato ya sadu da karshen fi'ilin yadda aka faɗa a baya in nunin takidin bai sadu da karshen fi'ilin ba to wannan fi'ilin ba mabni ba ne kamar irin sai wala sudunnaka wala sudunnaka wannan mu'urabi ne majzumi ne da shafe nuni haka nan wala tattabi'ani majzumi ne shi ma da shafe nuni fa in ma tarayin na majzumi ne shi ma da shafe nuni duk a wayannan ah, wato nunin takidin bai sadu da karshen fi'ilin ba wala tattabi'ani alkafan nan ita ce karshen fi'ilin alifin nan kalma ce mai zaman kanta lamiri ne na tasliya shine fa'ilin sannan bayan sa ne aka kawo nunin takidin shi yasa nunin takidin bai sadu da karshen fi'ilin murari ba nan muqrabi ne wala sudunnaka akwai wawi lamirin jam'i wanda ya shiga tsakanin daldin da nunin takidin Ah, shi yasa shi ma a nan muqrabi ne majzumi ne da shafe nuni haka nan fa in ma tarayin na tarayin na min albashari a hadan shi kuma majzumi ne dai da shafe nuni shi ma nunin takidin bai sadu da karshen fi'ilin ba Eh, karshen fi'ilin menene a nan da haka tarai eh, eh, me karshen fi'ilin Ah, me karshen fi'ilin ai kuma za ka kafa ɗauko shi tun daga farko in yana neman ma ya rikitar da kai ya mura ya marin sa yake ba ra'a ke cewa ba da za a ce ya ra'a a murari'in amma sai zamo ana ɗauke wasalin na alhamza a mayar kan ra'a sha- a shafe ita alhamza ya koma yara yara don an dangana ga mace za a ce gaga ta'a yara aka dangana ga mace wadda ake magana da ita sai ya koma gaga taraina sai ya koma taraina to amma yanzu da ya koma taraina me ya faru a kansa har ya koma ba wai kai tsaye daga tara din ya koma taraina ba sai da aka yi wani abu me aka yi ya koma taraina din ƙarshe sannan kuma gayar lamirin ita macen da ake magana da ita tunda wannan yayi akwai ya lamirin ita lamirin muhadaba mu wannan sa mufrada to sai aka shafe shi alifin na ƙarshen fi'ilin wannan wanda ake rubuta shi ya din shikenan sai ya zamo rat ta dauri wannan yar wadda take lamirin sai zamo taraina shi yasa yanzu wannan taraina me yayi awansa eh eh taraina ya ne awansa ta faina haka ne ta faina ne za a ce awan shi yasa a filin gaba daya an shafe mai amma ba ta faina ba ne a dan gyara kaɗan an shafe mai ka koma marin ka dubo ka ga ya marin yake ara ara alhamza ita ce farfi ilin yanzu a taraina ina alhamza kagan kace ta faina ma'ana farfi ilin tana nan an shafe ainin ne da lamun bayan ko anan ba farfi ilin me aka bari ta aina shine awan saboda rar ainin fi'ilin ne alhamza wadda take lamun fi'ilin wato yakkai ta karshe wadda take eh, lamun fi'ilin an shafe ta shi yasa kaga ya kenan yake a za a ce ta aina ne ko awansa to amma wato ya zamo daga wanda yake ra'a ne to shi wannan sai ya zamo ta fayyana din ne to wadda da wafila yusdananna wallazi wallazi bada ma haka nan kuma yin gini bisa fata yana yawan zuwa a cikin duk abin da yake ba ya zo murakkabi ala alhali yana hali hali akan kawo shi murakkabi akan ce eh, huwa jari eh, ko kuma ja- eh, huwa jari baita baita huwa jari baita baita baita baita dinnan hali ne shi makocina ne alhali ga gida ga gida ba wai makocina bane na nesa a'a ga gida na ga gidansa to baita baita din hali ne wanda yake an gina shi bisa fata saboda murakkabi ne ko kuma yadda sukan ce ja'u bidada bidada sun zo ɗaiɗai ɗaiɗai a warwatse sun zo a warwatse to shi ma nan bidada bidada din ana ginawa bisa fata
wadarkan ko ya zamo zarafi ne ko ya zo zarafi ina misali kamar da suke cewa sabaha masa'a sabaha masa'a wa malla ya ɗori dilwashi na anhu sabaha masa'a ya buguhu habala wa malla ya ɗori dilwashi na anhu sabaha masa'a ya buguhu habala wanda duk yace masu kawo masa annamimanci ba zai kore su ba to sai sun bata masa hankali a ƙarshe safa da yamma amfanin kawai maganin wanda ya kawo ma annabi manci ai wanda ya ce kaza to ya wana tashi ka bani waje Eh, wannan shine ka to sabaha masa'a din nan hali ne an wato ba hali ba kai ah, zarafi ne zarafi ne wanda yake murakkabi to shi ma irinsa ana gina shi bisa fata to adada haka nan kuma adadi kamar tun daga ahada ashara eh, ko eh, ihda asharata har karshe to shi ma ana gina shi bisa fata sai ka ce ja'ani salasata ashara rajulan salasata ashara din fa'ili ne amma mabni ne bisa fata juz'a ra'aitu salasata ashara rajulan salasata ashara anan ma- maf'uli ne amma dai mabni ne bisa fata juz'a marartu bi salasata ashara rajulan eh, a mahallin jarra yake saboda bi amma an gina shi ne bisa fata juz'a to wa'anda ake ginawa bisa fata kenan sai wanda ake ginawa bisa ramma wanne ne gaba wani wani zamanin mubarak to wanda mana babu to a ƙara sai sai kuma zamani shi wanda yake ba wanda mana mubham haka nan zamani wanda yake mubhami in urifa idan an rafa shi to shi ma wato ana kamar yau yanzu kamar yau rana to rana wace rana akwai ranar da aka yi kaza akwai ranar da aka naɗa sarki akwai ranar da aka yi kaza akwai ranar juma akwai ranar da aka yi ruwa akwai ranar da aka yi kaza to dan an ce rana kaga mafami ne to amma in an rafa ranar kaza to sai ya zamo kama an ayyana shi da wannan irafa amma da yanzu dan an ce rana ai mafami ne abu ne wanda yake mafami to in urifa idan an rafa shi lijumlatin li jumlatin aka rafa ga jumla Ah, wato a rafa shi ga jumla ina misali kamar na mai dala'ilul haurati da yake yawan kawowa min yauma halakatar duniya to yauma din zarafi ne mufami gashi an rafa shi ga jumla ah, wato eh, jumlar ita ce halakata fi'ili da fa'ile ko ga maf'ulun ma shine duniya to anan a gina shi bisa fata yana yawan zuwa min yauma min yauma halakatar duniya auzi bina ko aka rafa shi ga mabni kamar yauma izin iz iz mabni ne suna ne amma mabni ne wal amru yauma izin lillahi yauma din to shine zamani mafami da yake an rafa shi ga mabni dan a sanar da shi to wajen da an turi baho ya halatta amma kai masa li'irabi kamar wannan na da la'ilar ka iya cewa min yaumi halakatar duniya ila yaumil qiyamati Eh, shi ne yaumil qiyamati daman dole za a yi masa li'irabi dan an rafa shi ne ga mufradi kuma wanda yake ba mabniyi ba an rafa shi ne ga suna mufradi alkiyamati suna ne mufradi ba jumla ba ba kuma mabniyi ba ne suna ne wanda yake muqrabi shi yasa a nan sai kai masa lirabi ila dole ai masa lirabi ila yawmil qiyamati ba ila yawmil qiyamati ba amma shi min yawma to shine aka ce akwai fuska biyu ka iya gina shi min yawma halakatar duniya ko min yawmi halakatar duniya fa in wara amma idan ya bayyana kafin wanda yake mu'urabi kamar suna to ko kuma fi'ili murari fa irabun to ai masa irabi raja ya fi karfi shi yasa duk sauran makaranta suka karanta fadin Allah tabaraka wa ta'ala قال الله هذا يوم يوم ينفع الصادقين da sauran sun karanta da rafa kaga sun masa irabi kenan tunda labarin mubtada ne amma nafi'u shi ya karanta qala Allah haza yauma da gini kenan duk da cewa ya zo kafin mu'urabi shine yanfa'u yanfa'u dinnan mu'urabi ne amma inda yake ya zo kafin mabni to wannan a gina shin ya fi kyau kamar wannan na dalailin a ce min ila min yauma halakatar duniya ya fi kyau amma da ya halatta a ce min yaumi halakatar duniya din a ce min yauma din dai ya fi kyau amma kamar wannan kenan na qur'anin in ba dan kira'a suna ce mutaba'a ba su malaman nawa suna ganin a ce wato kira'ar alallahu haza yaumu ya fi karfi eh ya fi karfi to sai a ya danganta ga yadda fi'ilin ya zo yanzu misali kamar idan fi'ilin ya zamo ajwaf ne to sai ya zamo galibi ginin ya daidai da juna yanzu kamar daga ba'a ba'a kana so ka ce mata sun sai da abin sai ka ce bi'ina sun sai da abin in kuma kana so ka ba su umarni da cewa ku siyar shi ma dai sai ka ce bi'ina bi'ina za ka ce bi'ina za ka ce haka shi yasa da amarin da a amrin sai ya zamo duk siga ɗaya za a faɗa amma wajen awo ne ke bambanta wannan na bi'ina na mari awansa fa'alna ne fa'alna ne shi ko wannan wato na bi'ina na amri shi ko awansa if'ilina if'ilina tunda daga ba a yabi'u ne babin raraba ba ba a yabi'u babin raraba ne ko to هو أو نائبه أو سيلا نافية وصفا أو ثلاثة
auhuwa ana yin kuma bina'i bisa fata auhuwa akan yi bina'i bisa fata auna ibuhu ko kuma akai ayi akan abin da yake tsayawa matsayin fata menene abubban da ke tsayawa matsayin fata fata da ita ce asali a cikin alamomin nasba ko to bayan nan kuma akwai wasu alamomin guda hudu ko akwai ya ya takan zo matsayin na'ibar fata akwai kasara kasara takan zo a matsayin na'ibar fata a wajen nasaba haka nan kuma akwai alifi to amma a nan na hudun wanda shine shafe nuni ba zai zo a nan ba tunda wannan lirabi ne da yake yake banta da fi'ili wannan ko bayanin da ake abu ne wanda yake ya shafi suna shi yasa ta yi aikini bisa fata ko aigini bisa ya ko aigini bisa kasara ko aigini bisa alifi a waɗannan wuraren da za a faɗa menene ake masa gini akan wannan wahawasmula shine sunan la na fiyatan halin kasancewar ta ko mai korewa ga jinsi ladin ta zamo nafiya mai kore jinsi ba wai mai kore mufradi ba to نعم أو ثلاثة ka ƙetare wani abu فردا alhali yana mufradi ba murafi ba ba kuma shabihi da murafi ba to a sannan sai a gina shi kamar la rajula fiddari sai a gina shi bisa fata ko la haula wala quwwata la haula an gina shi bisa fata saboda sunan la ne wadda take nafiya ga jinsi ko la muslimaini indaka ko la muslimina fiddari ko la muslimati fiddari Eh, kuma wannan kamar la muslimati a iya cewa la muslimata ya halatta a yi masa fata din matin da gini ne fata ta lirabi ce ba a yi wa shi jam'ul muannas salim amma fata ta gini ane masa ane masa ya ce ala muslimata fiddari to ko kuma abin da yake ya bi a halin kasancewarsa da ati shi na atan din hali ne hali ne fa'ilin talatin shafaffe ne awil lazi talashi kuma talatin wato abin da ya fi shi ne ainihin irabin sa zusa cewa silar mausuli ce mausulin da yake an shafe ya halatta a balabai da wasu ce ya halatta a shafe mausuli yana nufin awil lazi tala ko ko abin da yake ya zo ya bi sunan ladin wadda take nafiya ga jinsi na atan halin kasancewarsa ko na ati to shi ma a iya gina shi bisa fata kamar lara jula zarifa ya halatta a ce lara jula zarifa matukar dai ya bi ladin am ya bi shi sunan ladin ba wani abu da ya shiga tsakanin su lara jula zarifa to ya halatta shi ne na ati ko kuma taki ne kamar da suke cewa lama a ma an bari da to ai cewa lama a ma a bari da lama a ma a wannan ma din na biyu taki ne ko aka yi adafi da yake la kurira la da yake an maimaita la din to shi ma a iya gina ma'ana iya gina ma'adofin bisa fata a ce la rajula walam ra'ata ko la haula wala quwwata to a cikinsa a yin nasara ara yana bijira wannan din ka iya masa nasaba da shi na'atin da takidin da adafin da kuma wa'inda an maimaita ladin to ka iya masa nasaba shi ba dai ka iya cewa la rajula zarifan ko la ma'a ma'an barida ko la haula wala quwwatan kai cewa la haula wala quwwatan ko la rajula wala mar'atan kamar fadin mawaki kenan la nasabal yawma wala kullatan ittasal hal harqu ala ratiki la nasabal yawma wala kullatan ittasa alharku alar ratiki yau fa ba maganar abu a dangantaka cewa ai ina da dan uwawa ne ba maganar abota yau fa keta ta fi karfin mai dinki irin gwanin da'awar tela to an samu ketar da take ta fi karfinsa to shine ittasa alharku alar ratiki to haka nan ai masa rafa shi ma ya bujira sai a ce ko shi dai na a ce la rajula zarifun ko kuma takidin a ce la ma'a ma'un barido ko adafin da aka maimaita la a ce la haula wala quwwatun ko la rajula wala imra'atun kamar fadin mawaƙi kenan haza وجدكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو تتي لا أم نفرقا يمسا فتح ديا يجينا شبس فتح نبيهم كويتي ولا أبو يمسا رفع wannan fa inda fuska ukun nan take halatta inda yake shi a na'atin ya zamo ya sadu amma idan bai sadu ba ko kuma a dafin ya zamo ba a maimaita la ba to a sannan ba dama a gina bisa fata sai dai ko a nasaba ko a rafa shi yasa sai ka ce la rajula fiddari zarifan ko zarifin a sannan bai halatta ka ce zarifa ba ba dama ka ce la rajula fiddari zarifa saboda wannan fiddari ta shiga tsakanin rajula din da zarifa ta shiga tsakanin man'utin da na'atin shi yasa sannan abu biyu ya rage gare ka ko dai kai nasaba ko kai rafa ya la rajula fiddari zarifan ko la rajula fiddari zarifin haka nan ma adafin da yake ba a maimaita la ba to shi ma fuska biyu ce ko dai kai nasaba ko kai rafa sai ka ce la haula wa quwwatun ko la haula wa quwwatan amma ba da baka ce la haula wa quwwata ko la rajula wa imra'ata ba da baka ce la rajula wa imra'ata sai dai ka ce la rajula wa imra'atan ko la rajula wa imra'atu to a to an gama bayani akan waɗanda ake ginawa bisa fata ko abin da yake na'ibin fata sai kuma abin da ake ginawa bisa kasara kamar abu uku ne wanda su kuma ake gina su bisa kasara ta fuskar kamar a ce kiyasi ne wal kasuru gini bisa kasara fi kasiba waihi a cikin dukkan wani suna wanda yake aka yi dorar kadi ne tarkibi masji ya zama kuma kalmar ta biyu waihi ce to a gina shi bisa kasra almunhatim shine abin da yake ya wajaba ko almota tam shine wanda aka wajabta shine wanda aka wajabta sai ka ce ja'a sibawaihi ra'aitu sibawaihi nazartu ila sibawaihi ko nibdawaihi ko halawaihi ja'a halawaihi ra'aitu halawaihi nazartu ila halawaihi mabni ne bisa kasara ja'a halawaihi a mahallin rafa yake dan fa'ili ne ra'aitu halawaihi a mahallin nasba yake dan maf'uli ne nazartu ila halawaihi a mahallin jarra yake saboda harafin jarra ya shiga masa haka nan waje na biyu da ake yin gini bisa kasara shine amsi amsi idan ya zamo wato aka kawo ta wato ana nufin wato jiya jiya to sai a ce amsi wannan shine lugan mafi yawan larabawa amma akwai wa'anda aka ce su suna gina ta bisa fata kamar fata mawaƙi da ya ce inni ra'aitu ajaban mus amsa a ja'izan mislar sa'ali hamsa ya kunna mafi rahadihin na rirsa to ya ce mus amsa amma lugar da tafiyawa shine a gina amsa din a sannan a bisa kasara sai ka ce marawa amsi ko ita kaftu amsi ko nazartu ila amsi amsi sai ta zama duk da kasara da halin da take a mahallin rafa da inda take a mahallin nasba da inda take a mahallin jarra duk dai da kasara za ka faɗe ta kamar faɗin mawaƙi da yake cewa mana albaka a takallubu shamsi wa dulu'uha min haisu la tumsi wa dulu'uha safra usafiya وقروبها حمراء كالورد اليوم أعلم ما اليوم أعلم ما يجيء به ومرى بفصل قرائه أمس yace wa mara bi fasli qara'ihi amsi daga an sa nan fa'ili ne na mara amma kuma ta saboda mauni ne bisa kasara shi yasa ba a nasal irabi ba to haka nan kuma sunan da yake ya zo bisa awan fa'ali halin kasancewarsa umarni sunan fi'ili amri wanda ana gina shi wasu sun ce kiyasi ne ma daga dukkan wani fi'ili sulasi kiyasi ne daga duk wani fi'ili sulasi a kawo awon fa'ali da ma'ana amri kamar daga taraka turuku ka iya cewa taraki taraki mai ma'ana uturuk ko daga daraka ka iya cewa daraki ko daga nazala a ce nazali wanda aka fi yawan ma faɗa kenan nazali kamar faɗin zuhairu wala ni'ima hashu dar'i kana iza du'iyat nazali wa lujjati zuhuri wala ni'ima hashu dir'i kana iza du'iyat nazali wa lajja fi zu'ri to nazala anan na'ibul fa'ili ne a mahallin rafa yake amma kuma mabni ne bisa kasara yasa du'iyat nazali to ko kuma ya zo alam yau alaman au alama ko a hali da duka amran au alama ko kuma ya zo a matsayin alami ya zo a matsayin alami kamar hazami ko kadami yan gashi mawaki yana fada a tarikatun tadallula ha kadami warin nan bitahiyyati wassalami daga kadami anan fa'ili ne na tarikatun amma kuma aka gina shi bisa kasara yan to kadami sai a gina shi bisa kasara wannan shine luggan larabawan kejas amma banu tamimin su suka masa li'irabi ko su rabu rabo biyu wasu a cikin su sai na masa li'irabi li'irabin ma layan sarifin sun ce ja'at hazamu ra'aitu hazama nazartu ila hazama matukar dai ba a bai kare dara ba matukar bai kare dara ba to yayi wannan alaman hali ne hausar ba musamman lusako shi ma duk da fataha ne duk ma dufi ne kan wancan amuran wato shi fa'ali ya iya zuwa wato amri ko ya zamo alami ko ya zo siga ta faɗar bakar magana ga mace shi yasa duk da duk da nasu ba ne duk da nasu ba ne hali ne na farko kuma aka yi adafi a kansa ko kuma halin kasancewarsa zagi ga mace kamar da ake cewa ya lakai ko ya da fari ko ya habasi to sun wannan isarar sannan kuma yini bisa ramma yana yawan zuwa imani da yi irabatan a cikin abin da aka kaddara masa irafa zan fakat amma kuma ya laf- ya rasa lafazin irafa kamar irin su kabulu ba'adu inda yake an shafe murafi lahin ya zama ko ana nufin irafa amma ba inda ba a nufin irafar ba ana amfani da da ka, wato min kabulu kafin kafin kaza amma aka amfani da kabulu ana nufin dacan to idan ana nufin dacan kawai a sannan kaga ba a yi nufin irafa ba to a wannan sai a yi masa li'irabi kamar faɗin mawaƙi fasagali ya sharabu wa kuntu kablan aka- akadu agostu bilma ilhamimi fasagali ya sharabu wa kuntu kablan a ganin da ya ce kablan yana nufin dacan ba wai kafin wani abu ba a'a dacan kawai dacan yake nufi amma idan ana nufin irafa to wannan shine kuma ya zama ba a kawo murafu ilaihi din ba to sai a gina bisa wato ramma kamar faɗo ubangiji subhanahu wata'ala lillahi lamru min qablu wa min ba'du ana nufin min ba'di an gulibatin min qabli an gulibatin rum wa min ba'di an gulibatin rum a lamari din na Allah ne kafin a rinjaye ruma wannan da bayan ma an rinjaye su duk lamari na Allah ne to aka shafe murafu ilaihi din aka kaddara ma'anarsa to shine sai aka gina qablu da ba'du akan ramma to suna zuru daga zarafai yasu da kabulu shine kamar kabalo awwalin ko awwalu kamar da suke cewa ibda'a bi zamin awwalu kamar an ce ibda'a bi zamin awwalil amri to da aka shafi al'amri din shi yasa sai aka gina awwalu din musaramma to ba'al ko ba'adu kamar da suke cewa amma ba'adu ana nufin amma ba'adal ibtida'i
ko jihati ko jihohi kamar da suke cewa fauku ko tahatu ko yaminu ko shimalu ko amamu ko halfu murina to haka nan gairu da ake cewa laisa gairu inni a sharatun laisa gairu malamai da yawa suka ce ci- a ce la gairu banna ce ibn shamin abin mamaki da yake mutum da ya kowace sai kan zama mutum ne a mugunin labib shi da kansa ya kawo cewa ai a ce la gairu kuskure ne to amma kuma wani wajen a cikin littafin sai ya subuta baki ya ce la gairu sai din ma ya ce la gairu a cikin mugunin labib da to
wa'al haka nan alu idan ana nufin sama da wani abu wato sama na wani abu kamar ah, hazal baitu min alu wannan gidan daga sama daga sama da wannan yake Eh, daga sama da wannan yake amma ana nufin kawai sama ba mu ayyana ba kowace sama ma ba sama da wani abu kawai ba a'a sama kawai gaba daya to wannan sai a yi masa lirari kamar faɗin imru'ul qais da yake cewa mikarrin mikarrin muqbilin mudbirin ma'an kajul muri saharin hadda husailu min ali yana ce min ali saboda kawai yana nufin daga sama ko ina ba wai daga sama da wani abu ba a'a daga sama kawai to alhamdulillah
marafin da marafin da ya yi Mm, a kamar suratun mu'minina a wajen ira mm, wannan hasko suratun mu'minuna din eh.
nan ƙara eh wato ai an ce suratul mu'minuna an kawo ne bisa hikaya yawa amma an ce suratul mu'minina an yi lirabi ne in an ce suratul kafiruna an yi hikaya ne tunda inda kalmar ta zo a cikin surar qul ya ayyuhal kafiruna kamar an ce as-suratul lati zukira fi hal kafiruna ko suratul lati zukira fi hal mu'minuna eh kaga za a kawo hikaya ne a sannan amma an yi lirabi kuma wannan an lafa ne kawai kai tsaye yawa ba ba hikaya ba ba a dubo hikayar ba to mm.
da wannan na da kawo na ake yi da shi yanzu zai bi mutum ne a cikin kenan wanne eh a shi da aka yi bayani gashi kuwa lara jula zarifa aka ce amma kuma kana da dama ka ce lara jula zarifan ko lara jula zarifo haka nan mata ke da lama a ma'a barida ta kuma cewa lama a ma'an baridan ko lama a ma'un barido haka nan adafin la haula wa la quwwata idan an maimaita la la haula wa la quwwata ko la haula wa la quwwatan ko la haula wa la quwwato to wannan sibo ne mm, a iya kawo shi a akwai yana iya kawo shi a tafiya ko sai dai a kawo zawa ko zawa ko zawu sai ba waihi tun da suna ne murakabi tarkibi ba ji shi yasa galibi tsari da larabawa suke bi sai su ce ja a zawa sai ba waihi ra'aitu zawai sai ba waihi nazartu ila zawai sai ba waihi ko ja a zawu sai ba waihi ra'aitu zawi sai ba waihi in ana nufin jam'i nazartu ila zawi sai ba waihi masu suna haka masoyinka ka nuna masa cewa wani abu da ya ba ai ba haka ya fi dacewa ya ma ba shi ake cewa rarauka rarauka to bismillah rahman rahim أو قصد استعماله منحسرا أو سواها نكرا
فرد ما علم أو قصد يقدر ذنبا
وفي جميل الوجه رما وكني من الإشارات وأسمى الفئل ana gina ayyo bisa ramma idan aka shafe a idan silatta ta ya zama kuma an raba ta Eh, wato a nan abinda a farko yake faɗa ce wani lokacin shine laifin alfiyar dan malik to shi ma dai ya- ya fada domin ba wai kawai in an shafe lamirin sulab ba kuma ya zamo an raba sai in an raba ta amma kaga bai faɗa an raba din ba ya faɗi dai cewa in an rafi in an shafe lamirin sila shine ake gina ta wato ita ayyu mu ita ayyu tana zuwa da ma'anoni har guda biyar ko akwai ayyu shar'iyya kamar ta ayyan mata da o falawul asma'ul husna akwai ayyu wadda take istifham kamar sun ba asnahum lina alama ayyul hizbaini ko ayyama ayyul hizbaini a sai limana bi su amada to wannan ayyu din ta istifhami ce sannan kuma ita ayyu takan zo a matsayin mausuliya sannan ma'ana ta hudu ta ayyu shine ta zo don nuna mubalaga kamar ka ce ja'ani zaidun ayya rajulin ko ja'ani rajulun ayyu rajulin wanda irin wannan wato tana zuwa ne mikira ce take sifanta abin da ya gabace ta shi yasa sai a ce idan abin da ya gabace ta ma'arfa ne to sai a mata lirabi bisa cewa hali ce idan kuma abin da ya gabace ta mikira ne sai a mata lirabi bisa cewa sifa ce na ati ce sai kuma zuwa na biyar ko ma'ana ta biyar ta ayyu shine ta zama wuslatan filani dama fihi a ai amfani da ita dan a samu saduwa zuwa kiran abin da aka sa wa al kamar ya ayyuhar rajulu ya ayyuhar rajulu muallimu gairahu kaga tsarin larabci ba a kiran suna da yake yana da al a jiki in ne ba sunan Allah ba sunan Allah ne kawai ake iya cewa ya Allahu amma in ba haka ba duk suna mai al ba dama a yi kiransa sai dai in an sa ayyu da ya cewa ya ayyuhar rajulu ya ayyuhar rajulu shi yasa kamar sunayen da aka ce a iya sa musu al ko ana sa musu al dan dubo cewa an ciro su ne daga wata ma'ana to amma aka yi kira sai a ce dole a shafi al din ko wa hasfa al inda ibn malik yake faɗa ko wa hasfa al zi in tunadi aw turib aw jib wa fi ghairihi ma qattan hasib to wannan ne sune ma'anonin ayyu to ayyu a dukkan sauran ma'anonin guda hudu ko guda uku ane mata li'irabi sai inda take mausuliya to shine akwai inda ake mata li'irabi akwai inda ake ginawa halayenta in ta zo mausul usuliya tana da hali hudu in ji malamai ko dai a rafa ta a faɗi farkon sila to a sannan za a yi mata lirabi kamar ja'ani ayyuhum huwa qa'imun ra'aitu ayyuhum huwa qa'imun marartu bi ayyihim huwa qa'imun an rafa ta kuma an faɗi farkon sila ko kuma ya zamo a rafa ta amma kuma a shafe farkon sila to anan ne ake gina ta anan ne ake gina ta in ji malamai da yawa inda siba wai ya kawo a littafinsa sai yasa anan sai ka ce ja'ani ayyuhum qa'im ra'aitu ayyuhum qa'im marartu bi ayyuhum qa'im ka ce sai yasa ma yazo a qur'ani summa lananzi anna min kulli shi'atin ayyuhum ashaddu ala rahmani utiya ko yazo a baitin mawaki idza ma laqita bani malikin fasallim ala ayyuhum afradu ala ayyuhum hali na hudu na ayyo shine inda yake ba a rafa ta ba amma an faɗi farkon silatu a nan ma za a yi mata lirabi sai ka ce ja'ani ayyo huwa qa'im ko ra'aytu ayyan huwa qa'im marartu bi ayyin huwa qa'im hali na hudu kuma shine ba a rafa ta ba kuma an shafe farkon silan ma to anan ma dai za a yi mata lirabi sai ka sai ka ce ja'ani ayyo qa'imun ra'aytu ayyan qa'imun marartu bi ayyin qa'imun to a hali ɗaya ne a cikin halaye hudun ake mata bina'i amma a halaye uku da ane mata li'irabi wannan haka sai ba wai ya kawo to amma wasu malamai akwai wani malami babba da ya ce gaba ɗaya siba wai a littafinsa ba inda ya kuskure sai waje biyu ya ce wannan wajen ɗaya daga cikin wuraren da siba wai ya kuskure ne ya ce gaba ɗaya a littafin siba wai ba inda siba wai ya kuskure sai guri biyu wannan da ya ce ita ayyudin nan an rafa ta a ce kuma wai a gina ta ya ce ai kuskure ne tunda rafa ta ɗin ai ya da ita daga kama da harafi an faɗa cewa abin da yasa ake gina su ake gina suna kama da harafi ita ko irafa ai aba ce wadda take a ba ruwan harafi da irafa ba a rafa harafi sai suna ne ake rafawa amma shi sai ba wani ko masu goyon bayansa suna ganin cewa to ai iftikarin nan cewa sila ce shi ya kawo aka gina ta ɗin koda a nan ne to amma jalaluddin suyudi ya ce wa a tabahul a habasha na bi malam ahfashu abul hassani sa'id ibn mas'ada al ahfashul ausadu wanda shine ahfashu na tsakiya wanda akwai sabani da yawa tsakanin malamai yaushe ne yayi wafati akwai masu cewa yayi wafati 211 amma akwai masu cewa yayi wafati 215 akwai masu cewa yayi wafati 221 shi ahfashu din nan ne wanda almajirin sai bawai ne kuma abokinsa sun nemi ilimi tare kuma yayi dalibta gare gare shi kusan da sa'o'i ne kuma so dan girmi siba wai inda yake shi siba wai ba da waye ba ya riga shi wafati da wajen shekaru talatin da wani abu ko arba'in ma shi siba wai tun da shi ko talatin da biyar bai kai ba a duniya shi siba wai to to shi a fashu ya zabi cewa a ko ina ita ayyu ai mata li'irabi shi yasa akwai kira'a ko da ba shazza ce cewa sun malanan zai anna min kulli shi'atin ayyahum ayyahum ashaddu ala rahmani utiya haka nan an ruwaito baitin mawaki cewa idza balakita bani malikin fasallim ala ayyihim ala ayyihim afradu to shi yasa shi ma jalaluddin suyudi ya ce ni ma dai na fi a fashu ana wannan shi ne waje na biyu da ya bayyana zaɓin sa a fili baro baro a wannan littafin nasa ko a can a baya ya faɗi wa tarfi ma kabla an yi raka ba wa su datan latar ne iya autori ba da wace wa ta ba'ula a habasha ce rabi ce su masu suna wanda ake wani kabi da habashu manyan sun kai su uku akwai habashu babba wanda malamin siba waihi ne shine abdulhamidi a habashu da akwai kuma na habashu din wanda kamar almajirin siba waihi ne kuma akwai a habashu na ƙasa shine suleiman alim suleiman to shi shine a habashu na ƙasa amma shi wannan habashu na tsakiya ya fi shuhura ya fi shuhura da yawa shine ake wa alkunya da abu sa'id to ai ake masa alkunya da abul hasani abul hasani abul hasani to fi rabi a cikin yin rabi ga ita ayyun nan a kowane hali ko da inda yake an shafe farkon sila shi ne yadda shi can eh, ibn malik yake faɗa wa ba ruhum a raba mudlaka wa fi zalhasfi ayyan gairu ayyin ya ka tafi in yustadal wasulu to kuma idan mu ba su kullum yake kamar yadda in aka ambaci murafin kowanne na kullu to shi ma sai a yi mata lirabi idan ya zamo wato an ambaci murafin to sai a yi mata lirabi inda ake ginawa a wato sai inda yake an shafe murafin sai ka ce eh, kamar da kuraɗi in kunata min kablihi min kablihi to sai a sai a sai a yi lirabi a sannan tun da dai an rafa an faɗi murafin
hausa da karyar ko farkon ayyu hausa ba a nike ko ko waninta nu- eh, aka mai da shi ni kira to shi ma sai a yi lirabin asan nan Ah, wato ya zamo an mai da shi ni kira kamar faɗin mawaƙi da yake cewa fasagali ya sharabu wa kuntu kabalan akadu a gusu bilma ilhamimi fasagali ya sharabu wa kuntu kabalan akadu a gusu bilma ilhamimi to ya ce kabalan saboda anan yana nufin nikira ana amfani da kabalu ana nufin kafin abu kaza akan yi amfani da kabalu kuma ana nufin dacen kawai ba wai kafin wani abu ba kawai dacen to inda aka yi amfani da kabalu masalan ana nufin dacen to ba wannan sai a ce kablu din ni kira ce amma inda aka yi amfani da kablu ana nufin kafin abu kaza to sannan ta zamo ba ni kira ba kamar ma'arifa haka nan ba'adu ana amfani da ba'adu ana nufin nan gaba kawai ana amfani kuma da ba'adu ana nufin bayan kaza don an ce ana nufin nan gaba kawai sai a ce ni kira ce don ko ana nufin bayan abu kaza to sannan ta zamo ma'arifa to idan ta zo ni kira din duk a irin nan sai ta zamo a ai mata lirabi kamar wannan na mawakin wa kuntu qablan akadu qablan din yanzu mafudun fihi ne mafrudu fihi ne wanda yake mansubi da fataha zahira gashi an masa tanwini dan a nuna cewa suna ne mutamakkini amka to
hauwa auna ijibu ana ginawa kuma bisa ramma ko abin da yake tsayawa matsayin ramma shine kamar alifi ko alifi ko ina ne ake ginawa bisa ramma a suna wanda yake munada munada ana gina shi bisa ramma wajen idan ya zamo mufradi ne shine ba murafi ba ba shabihi bil murafi ba babban alamun ko dai zamo alami kamar na qur'ani ga shi da yawa ya nuhu ya hudu ya ibrahim to da anan an gina ne bisa ramma mufradi ne wanda yake alami zama wasu alami wato suna ne na muayyani Ma- zama wasu mufradi kuma shine cewa ba murafi bane ba shabihun bil murafi ba to abubuwa da ko kuwa zama wani kira ce makasuda ko inda yake ya zama wani kira makasuda kamar ka ce ya rajulu kana nufin wani mutum muayyani wanda yake baka san sunansa ba kai kiransa da cewa ya rajulu ya rajulu to wannan shi ake kira ni kira makasuda to shi ma irin wannan ana ginawa bisa ramma sai zama an gina bisa ramma shi yasa shi munada inda mai ajiru ma yake faɗa iri biyar ne munada iri biyar ne akwai mufradi alami akwai nikira makasuda akwai nikira wadda take ba makasuda ba akwai murafi akwai shabihun bil murafi to shi mufradi alami da nikira makasuda su ne ake gina su bisa ramma amma sauran guda ukun da suka rage wato shi ne a nikira ba makasuda ba da kuma murafi da shabihi bil murafi to su wannan nasaba kawai ake musu nasaba kawai ake musu to baka jirgin ramma uhu.
alhajin kabli wato a kaddara rammar abin da da can mabni ne suna wanda daman tun farko mabni ne to kuma sai kai masa sai kai ni da'insa kai kiransa aka ce to ai tunda munada ne gashi mufradi alami ai sai ka gida shi bisa ramma to sai ka kaddara cewa akwai ramma ta kiran yanzu mukaddara a kansa kamar sibawai sibawai an san suna ne daman wanda yake mabani akan jar akan kasar to yanzu in kai kiran sa kace ya siba wai sai kace mabni ne bisa ramma mukaddara akan hakurin nan wanda abin da ya hana ta bayyana shine shagaltar mahallin da kasara ta bina'i mabniyu ala rammil muqaddari ala alha'i mana min zuhuri ishtigalul mahalli bi harakatil bina'i to ko ya haula'i haula'i din sai a ce mabni ne bisa ramma ramma wadda take mukaddara abinda ya hana ta bayyana shagaltar mahalli da wasalin bina'in nan to wai ke ne ka rauna na yin ramma a cikin sufa mushabaha wadda aka raba ko da yake salab ya ce ai ayi ramma to am ya ce ai kamar ba a rafa ba ne shi yasa shi a wajensa ya ce ya ce daidai ne a ce ya jamilul waje ya jamilul waje to amma malamai suka ce wannan kauli nasa ya cika rauni kwarai shi yasa ibnu malik da ya zo maganar a alfiya sai ya bige ta gaba daya ya bige ta gaba daya nuna ma kamar ma ba a faɗa ba saboda ta cika rauni yake cewa wal mufradal mankura wal murafa wa shibha unsib adiman kilafa shi yasa malamai suka ce abin mamaki dan wardi da ya zo maganar nan ta sa'alab da malamai suke cewa tana da rauni kwarai amma shi sai ya kokarin wani dasa ta ya ga ga abin da dan malik ya faɗa ba shi kawai da ta sai ce wal mufradal mankura wal murafa wa shibha hunsib aliman hilafa li sa'alabin fa wa yaqulu in sala zani li al nasbuhu ma warran musa suka ce wannan sabanin bai dace ma dan waje ya tsaya kawo shi ba musamman tun da littafin nasa na masu farawa ne yayi ne dan wanda suke masu farawa an sani ko yawan haka ito sabani ga wayanda suke masu farawa a ilimi ba abin da yake jawowa sai ko a sa su zamo sun zauta sai zamo sun zauta to akwai kuma mabniyatu wanda su ba su banta da wani tsari na bina'i ba wayannan mabniyatun da aka faɗa a baya duk suna bin wani tsari ne na bina'i to akwai kuma su mabniyatun wanda su ba sa bin wani tsari sai kawai yanda aka ji dai daga larabawa ka hal kama hal wanda yake ta an gina ta bisa sukuni da summa wanda yake an gina bisa fata ko gai eh, jairi jairi wanda yake an gina ta bisa kasara da munzu wadda ita ma an gina bisa ramma da sauran sunaye minal isharati na ishara duk sunan ishara mabni ne wanda abada abinda yasa ishara take mabniya saboda ma'ana ce wadda a tsarin larabci galibi kamar ta da harafi ake bayarwa to amma nan sai ta zo aka bada ita da suna shi yasa ake ganin sunan ya tsaya matsayi ne da ya dace a ce harafi ne ya zo shi yasa ta wannan bangaren yayi kama da harafi sunayen ishara na larabci sun kai guda nawa kenan gaba ɗaya su radin muzakarin ashir bizi wazi tita alal unsaqata sir wa zani tani lil musannal murtafi wa bi siwa huzaini tayni skurtu sai me kuma a nan dai an faɗi guda hannu an faɗi cewa sunayen ishara na mufrade sun kai goma ko sha ɗaya wanda a cikinsu guda tara din na mace ne guda ɗaya ne na namiji na namiji shine za kawai to bayan ana yin ishara da zi ko zihi ko zihi ko zihin ko ti ko tihi ko tihi ko tihin ko ta wannan guda tara din na mace ne aka ce har ana yi ma da zatu shi ma dai na mace ne to ba kuma na tasniya zani ko ta ne ga kuma da jami'i ko wa bi ula ashir li jami'in mudlaqa wal maddu aula wa zidil kafa iza yabudu to ya kai guda nawa gaba ɗaya su da ishara su kai wajen ishirin ko to tsakanin wanda ake nuni da shi ga maza ga kawai ko kuma mata kawai ko gaje gaba ɗayansu wa asmal fi'ili haka nan sunayen fi'ili sunan fi'ili wanda shi ma dai mabuni ne to amma bina'in nasa bai bin wani tsari ba wai bisa tsari ba ne yanzu misali kamar wai wanda yake sunan fi'ili ne murari an gina shi ne bisa sukuni ko saha sunan fi'ili amri an gina bisa sukuni kamar haihata ko shattana sunan fi'ili mari ne duk su biyan an gina su bisa fata ne Ah, kamar nazari sunan fi'ili amri an gina shi ne bisa kasara ko daraki Za- nazari ko daraki Ah, an gina su bisa kasara ne su to washarɗi ko sunaye na sharaɗi kamar irin su man ma da sauransu ko lamirai dukkan lamirai mabniyai ne a gaba ɗaya a larabci muna da lamirai har guda 60 to amma dukkanin su mabniyai ne Eh, guda 60 akwai 24 wanda suke munfasilai akwai 36 waɗanda suke muttasilai to ko kuma wanda yake aka kuma akwai 24 na rafa 24 na nasaba 12 na jarra alamiran nan guda 60 24 din na rafa ne 24 na nasaba ne 12 ko na jarra auzil wasli ko mausuli din mausuli shi ma dai mabni ne shi kuma saboda irtikari shi ah, sharadi abinda yasa shi ake gina shi duk suna na sharadi ake gina shi saboda ya yi kama da harafi ta fuskar ma'ana tunda ya zo ne da ma'anar in in ita ce asali a cikin sharadi in kuwa harafi ce to to alhamdulillah. alamomin li'irabin a wannan za a yi bayani akan dukkan alamomin li'irabi lizil irabi hutim
ورسم ينجاب بفعل من وزن فرفع بمن ينسى ذلك المعجزة وكلمة يستكون بياض معجزين وزن
a su li'irabi gaba daya iri hudu ne akwai raf'a akwai nasba akwai jarra wanda wasu suke kira hafara akwai kuma jazma wayannan su ne li'irabai guda hudu shi kuma abinda ake wa li'irabi a gaba daya suna sunan da yake ba ta inda ya kama da harafi da kuma fi'ili murari'i wanda nunin takidi ko nunin mata bai sadu da karshen sa ba abinda ake wa li'irabin kenan shi yasa raf'un wa nasbun a cikin li'irab- li'iraban nan guda hudu guda biyu shine raf'a da kuma nasba lizili irabi hukim wato lizili irabi dole an ce lizili irabi sai ya bayi zuwa karewa ko raf'un wa nas mustaf'ilun bol lizili'i mufta'ilu rabihutin mufta'ilu raf'a da nasba lizili'i rabi ga dukkan wata kalma shi yasa ba alhamza a karkashin lamalib din eh, na kalu ake lizili'i rabi ga duk wata kalma wadda take mu'uraba hutim lalle ce ko duk wani nau- wani abu na larabci wanda li'irabi ke shigar masa to lalle zai karbi rafa zai karbi nasba shi yasa rafa tana shigar wa suna tana shigar wa fi'ili murari suna yakan zo marfu'i fi'ili murari ima yakan zo marfu'i kamar in ka ce ya komu zaidu to ya komu fi'ili ne murari i marfu'i saboda ba nasibi ko jazumi da ya shigar masa zaidu kuma suna ne marfu'i saboda ya zo fa'ili kuma a fatiha an samu suna akwai suna ɗaya wanda yake ya zo marfu'i akwai kuma fi'ilai murari ai har guda biyu wanda duk sun zo marfu'ai akwai alhamdu alhamdu wanda aka fara surar da shi fa mubtada ne mubtada ko marfu'i ne gashi an masa rafa'a da ramma Ah, sai kuma na abudu da nasta'inu iyaka marfu'ai kenan a cikin fatiha guda uku nan sai dai akwai waɗanda suke a mahallin rafa'a da yawa akwai waɗanda a mahallin rafa'a suke amma dai ba mu'urabai ba ne amma iyaka mu'uraban wanda suke marfu'ai a fatiha suke nan guda uku din nan da alhamdu da na abudu da nasta'inu wa nasbun haka nan nasba ma hutum an wajabta ta lizil irabi ga dukkan abin da ake wa irabi suna yakan zo mansubi fi'ili murari'i yakan zo mansubi ina misali kamar in kace inna zaidan lan ya koma inna zaidan lan ya koma to zaidan suna ne ya zo mansubi saboda inna da ta shiga masa ya koma fili ne murari ya zo mansubi saboda la a fatiha gaba daya ba fili murari i mansubi kamar yadda ba fili murari i mansubi amma dai akwai suna mansubi har guda uku akwai sirada akwai mustaqima akwai kuma sirada na biyu dukkaninsu mansubai ne kuma an musu nasba ne da fataha to a suna shi yana karba a yi masa jarra jarra tana shigar wa suna kadai ba ta shigar wa fi'ili murari kama a fatihar akwai sunaye da yawa majururai kusan su suka fi yawa ma majururai a fatiha sun fi yawa lahi rabbi alamina arrahmani arrahimi maliki yaumi dini magarubi wa gairi magarubi da ralina duk waɗannan majarurai ne dukkanin su majarurai ne to yan jazin fili kuma murari'i shi yana karba a yi masa jazma fili murari'i yakan zo mazumi ba fili murari'i mazubi gaba ɗaya a cikin fatiha amma kamar lam yalid suratul ikhlasi lam yalid ko lam yulad ko lam yakun duk wannan fi'ilan guda uku mazumai ne da lam da su duk an musu jazma ko da sukuni to to sai alamomin li'irabin alamomin li'irabin su za a fada wanda alamomin nan akan lissafa su har guda goma ana lissafa su guda goma akwai guda uku wanda yake wasali shine ramma fata kasara akwai guda hudu waɗanda suke su haruffa ne a ciki akwai nu'ara nu'ara akwai wau akwai alif akwai ya sannan kuma akwai shafi wasali wanda shi ake kira sukuni akwai shafi harafin illa akwai kuma shafi nuni to su ne nau'o'in na li'irabi guda goma wa'annan su ne nau'o'in li'irabi guda goma guda hudu wasali ramma fataha kasara gudan guda uku kai guda uku wasali guda uku wasali guda hudu haruffa nuni waw alif ya guda ukun duk shafewa ne ko dai shafe wasali wanda shi ake kira sukuni dauri ko kuma shafe harafin illa ko kuma shafe nuni to wayannan su ne nau'o'in li'irabin wato hanyoyin da ake bi a nuna li'irabin alamomin li'irabin to shi ne za a yi bayanin inda kowanne yake zuwa shi dai farfa bi rammi asali a cikin raf'a a yi ta da ramma ramma ita ce asali a cikin alamomin rafa shi yasa duk wata alama ta rafa ba ramma ba kamar ta zo ne a matsayin na'i ba ta zo ne a matsayin wakiliya amma asali rafa da ramma ne ita ramma tana da wakilai guda uku a wannan babu tana da wakilai guda uku wato yadda za a faɗa akwai wau akwai alifi akwai nuni dukkaninsu suka zo a matsayin alamomi na rafa shi yasa alamomin rafa guda hudu ne ramma wanda ita ce asali sai wau sai alif sai nuni to kai nasaba da fata fata ita ce asali a cikin alamomin nasaba shi yasa an za a yi nasaba ba da wata alama daban ba fata ba to za a ce wannan alama ta zo ne a maimakon fata ita fata tana da wakilai har guda hudu ita ta fi kowane nau'i na li'irabi na wato na alamar li'irabi yawan wakilai domin ita wakilanta guda hudu ne tana da alifi a matsayin wakili tana da ya a matsayin wakili tana da kasara a matsayin wakili tana da shafe nuni a matsayin wakili duk wannan guda hudun wakilai ne na fata a babin nasba to kai sukun to ba can ba kaɗan ko bajur kai jarra kasaran da kasara ma'ana ita kasara ita ce asali a alamomin jarra to kuma tana da wakilai guda biyu su ne daya da kuma fata ya takan zo a matsayin wakiliyar kasara a babin jarra hakanan fata takan zo a matsayin wakiliyar kasara a babin jarra to kai sukuni halin kasancewa ka kana mai jazma wato alamar jazma shine sukuni sukuni shine asali a alamomin jazma to idan yana da wakili ko ɗaya ko biyu wato ko dai a ce shafewa gaba ɗaya wanda shafewa iri biyu ne akwai shafe harafin illa akwai kuma shafe nuni duk wannan suna tsayawa zuwa tsayawa matsayin kasa sukuni a babin jazma kamar lam ya zo a dukkan li'irabin da yake wakili duk li'irabin da yake wakili to guda ɗaya ne tak ya zo a fatiha bayan wannan guda ɗayan ba wani sauran li'iraban da suka zo duk na asali ne wato alamomin li'irabin duk da suka zo a fatiha to na asali ne guda ɗaya ne kawai wanda yake wakili shi ne ya ya wadda aka yi jarra da ita aka zo da ita a matsayin alamar jarra a guri biyu a fatiha ko da alamin rabbil alamina alamina murafu ilaihi ne murafu ilaihi kuma jururi ne an masa jarra ne da can kuma wala walina walina ma dofi ne akan magarobi wanda yake majruri shi ma an masa jarra daya amma da sauran alamomin da suke na'ibai wakilai in ba ita yannan ba ba wanda yake tazo a fatiha ba wanda yake tazo a fatiha amma ana a cikin ƙur'ani gaba ɗaya an faɗa alamomin rafa guda hudu ne ko da ramma da waw da alif da nuni alamomin nasba guda biyar ne da fata da alifi da ya da shafe nuni da kuma kassara an faɗi kuma cewa alamomin jarra guda uku ne da kassara ita ce asali akwai kuma ya akwai fata alamomin jazma kuma guda biyu ne da sukuni da kuma shafewa to a cikin ƙur'ani gaba ɗaya wata aya ce za a ce alamomin rafa'an nan guda hudu duka sun zo inda yake a cikin aya aya guda ɗaya za a sami kalma wadda take marfu'a wadda yake an mata raf'a da ramma za a samu kuma kalma marfu'a wadda yake an mata raf'a da waf za kuma a samu dai a wannan aya kalma marfu'a wadda take an mata raf'a da nuni za a samu kalma marfu'a wadda ita kuma an mata rafa'a da alifi ina aya take a qur'ani ayoyin masu irin wannan sun kai guda nawa a cikin qur'ani ko alamomin nasu nan da aka faɗa guda biyar akwai aya guda ɗaya a qur'ani wadda yake duk ta zo da alamomin da nasban nan guda biyar alamomin jarra da aka ce guda hudu ne to a kawo aya wadda yake duk ta kunshi alamomin jarran nan guda uku a kawo kuma ayar da yake ta kunshi alamomin jazban nan guda biyu ko guda uku wato da sukuni da shafe harafin illa da kuma shafe a nuni ayoyin sun kai nawa ko a dai hizifan ƙur'ani guda 60 wanda hizifi ne ya fi zuwa da ramma a matsayin alamar rafa ya kala rajulani a me amsar ta mai ce tambayar farko ko ta mai kut kizifin ya fi kowanne yawan ramma a matsayin alamar rafa a koko wajen na jarra to ya kunshi da alamun jarran nan guda uku kala rajulani minal lazina lazina dai a mahallin jarra yake ba majruri bane dan mabni ne ya hafu na an'ama Allahu alaihi ma hima shi ma a mahallin jarra yake ba majruri bane dan mabni ne urulu alaihimul baba fa za da ku mu fa innakum galibuna gaba ɗaya ma ba majruri sai dai abin da yake a mahallin jarra balle ko a samu alama da dai ma cewa zakai wala Allah ayar ta kunshi alamomin raf'a ko kala rajulani rajulani marfu'i ne da alifi min allazina yahafuna yahafuna marfu'i ne da nuni an amallahu an amallahu shi kuma abin lahu din marfu'i ne da ramma urulu alaihimul baba fa iza da haltumu fa innakum galibuna galibuna marfu'i ne da shi yasa kaga da alamomin rafa sun zo ana to amma sai ka kawo ta biyun su ko ta biyu kuma ita dai wannan aya ta kunshi duk alamomin rafa nan guda hudu akwai ramma an amallahu akwai waw galibuna akwai nufin galibuna akwai eh, alifi rajulani akwai nuni ya hafuna daman kuma iyaka alamomin rafa kenan guda hudu To amma sai ka kawo wata aya wadda yake ta kunshi duk wannan baka da wasu malam hamisu ba kana ta fada ayawa za ka yi ka da wasu malam hamisu sai ka gano amsa ko ko malam aminu ga malam aminu kusa da kai malam aminu sai wata aya za mu tafi wadda duk za mu ga waɗannan alamomin na lirabi guda hudu alamomin rafa nan guda hudu eh si si li'irabi ai abin aike ilimi ne wanda yake na aikace kuma in ana yin nasa shine za a gane shi kuma ya zauna in ana yin sa shine za a gane shi ya zauna alamomin nasab ba wata aya ce za a je duk za a samu a ce duk za a samu ko babu ga ba na bin wata aya za mu tafi na sai an bincika to za a kawo guda goma in sai an bincika to farfa sai menene wani wannan alamomin guda hudu da aka faɗa wanda su ne na asali to yakan zo ya tsaya matsayinsu alamomin nan guda hudu su ne asaliye amma suna da na'ibai har guda wato har guda shida na farba ita nasba arkan yi ta da alifi alifi yakan zo ya zamo alamar nasba a maimakon fata kuma akai rafa da wawo yakan zo a matsayin alamar rafa kai jarra kuma da ya ya takan zo a matsayin alamar jarra a maimakon kasara abinda zan sufanta ma a gane a gaba daya a larabci bukurabai ma iya kasa su gida goma sha ɗaya ma iya kasa muƙurabai kalmomin da ake wali irabi ma iya kasa su gida goma sha ɗaya na farko suna mufradi wanda yake mai sarrafa na farko kenan na biyu suna mufradi amma wanda baya sarrafa na uku jam'u takasir wanda yake mai sarrafa na hudu jam'u takasir wanda yake baya sarrafa sai kuma na biyar shine tasniya sai na shida jam'ul muzakkar salim sai na bakwai shine jam'ul muwannas salim ko jam'in da aka yi da alif da ta sai na takwas sune al-asma'ul hamsatu ko asma'ul sittatu na takwas kenan sai na tara shine fi'ili murari'i wanda yake mai ingantaccen karshe kuma wani abu bai sadu da karshen sa ba sai kuma na goma shine fi'ili murari'i wanda yake mai illar karshe sai na goma sha ɗaya shine al-af'alul hamsatu al-af'alul hamsatu to kowanne daga cikin rukunan nan goma sha ɗaya da tsarin li'irabinsa kowanne a ciki da tsarin li'irabinsa shi dai a nan wanda za a faɗa a nan shi ne a asma'ul hamsatu ko asma'ul sittatu wanda a duk abin da ake wa li'irabi da harafi su kaɗai ne li'irabin su da harafi ya zamo ya kai wato li'irabi ne ake yi cikakke saboda kowace daga cikin nau'i kowane nau'i na li'irabi yana da tasa alamar shi kadai raf'a tana da wa nasba tana da alifi jarra tana da ya ba wani abu bayan asma'ul hamsatu dinnan ko asma'ul sittatu wanda ake wa li'irabi da harafi wanda li'irabin nasa yake cikakke sai an samu tawaya a ciki amma su wa'annan su li'irabin su cikakke ne ma'anar cikin li'irabin shine kowane nau'i na li'irabi da tasa alama kowane nau'i na li'irabi da tasa alama to na shine abu ana wa abu raf'a da waw nasba da alifi jarra daya amma fa in ya cika sharuɗa guda hudu wanda za a faɗa nan gaba yana daga irin wannan qala abuhumu falamma fasalatil iru qala abuhumu abu anan fa'ili ne na qala fa'ili ko marfu'i ne gashi an masa raf'a da waw ko kuma wa abuna shekun kabiyar abu muftada ne muftada ko marfu'i ne gashi an masa rafa'a da wa to ane masa nasba kuma shi abu da alifi in ya cika sharuɗan nan guda hudu da za a faɗa kamar inna abana lafi ralalin mubin ko irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka ya abana abana munada ne murafi munada murafi ko mansubi ne gashi an masa nasba da alifi ko kace ra'aitu abaka to kuma an ne masa jarra da kasara kamar marartu bi abika ko na qur'ani irji'u ila abikum abi majruri ne da ila alama jarrariya sai ahu shi ma ne masa rafa da wau nasba da alifi jarra da in ya cika sharuɗan nan da za a faɗa sai a ce ja a huka ko ra'aitu a haka ko nazartu ila ahi to wato haman zaka ce ja a hamuka ra'aitu hamaka nazartu ila hamika asalin hamu siriki na mace kamar uban mijinta ko dan uwan mijinta to amma daga baya sai zama ana saki ga siriki na namiji ma asali in an ce hamutu ana nufin wato dangin miji dangin miji to amma daga baya sai zama ana amfani da kalmar hamudin ana nufin dangin mace ma dangin miji ko dangin mace wato duk siriki to kage tare sai kuma hannu hannu shi ma ane masa irin wannan lirabin rafa da wau nasba da alifi jarra da kace haza hanuka ra'aitu hanaka nazartu ila hanika wannan kaso wato hannu shine al'aura ko da abin da ba a so a faɗa wannan kaso a irabi da wasali shine na kaso ya zama ba a irabi da harafi bajjal yana yawan zuwa fi a wannan a shi hannu galibi hannu an fi basa lirabi da wasali ba da harafi ba a ce haza hannuhu ra'aitu hanahu nazartu ila hanihi haka ya fewa daga ce haza hannuhu ra'aitu hanahu nazartu ila hani yana daga haka yanda yazo a sashen ruwayoyin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man ta'azzabi azail jahiliyati fa'aruhu bi hani abihi wala takanu yace bi hani ba a ce bi hani ba wato alama an masa jarra ne da kasar to fil uwal guda ukun da suka gabata a ce ai musu li'irabi da wasali to haka din kaɗan ne a ce ja a abuhu ra'aitu abahu nazartu ila abihi ko ja a akuhu ra'aitu akahu nazartu ila akhihi ko ja a hamuhu ra'aitu hamahu nazartu ila hamihi to haka kaɗan ne kamar fadin mawaƙi da yake cewa بأبيه اقتدى أدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم يتي بأبيه يما تجرى دا كسرى توهكا كدن ومن يشابه أبه يما نصبى دا فتحى توهكا كدن تو دون كسر أما با مثل إرابي أما تين سونا يما كسوري با أي مثل إرابي أما تين سونا يما كسوري to wannan yana yawan zuwa wato a musul irabi da kaddarawa ka ce ja'a abahu ra'aitu abahu nazartu ila abahu to wannan yana yawan zuwa ko ja'a ahahu ra'aitu ahahu nazartu ila ahahu yana daga wannan fadin mawaki da yace inna abaha wa aba abaha kad balaga fil majdi gayataha inna abaha wa aba abaha kad balaga fil majdi gayataha to yace wa aba abaha bai cewa aba abiha ba wato ya masa lirabi cewa da kasra ce muqaddara karkashin alifin kamar yadda zaka ce barartu bil mustafa zaka ce mustafa din majruri ne da kasra muqaddara karkashin alifin to sai kuma na hudu a cikin wayannan sunayen guda shida shine zu mai ma'anar sahibu zu mai ma'anar sahibu to ana masa raf'a da nasba da fata jarra da ya kamar na qur'ani wa in kana zu usratin to kana zu anan fa'ilin kana ne fa'ili ne na kana marfu'i alamar rafa sawa wato an kana zamalin an kana zamalin wa baniyin za anan labarin kana ne labarin kana ko mansubi ne gashi an masa nasba da alifi hal fi zalika qasamun li zi hijrin zi a nan majruri ne da lami an masa jarra da ke yasa zo in ya zamo ya zo dan suhuba to lalle ana masa wannan li'iraba shi zo din nan ana rafa shi ne ga sunan jinsi ba a rafa shi ga lamere ba kuma a rafa shi ga ma'arfa ba da wuya a ji an rafa shi ga ma'arfa ma gaba ɗaya sai dai ga sunan jinsi kamar zu malin ko zu hijirin lizi hijirin ko zu usratin na qur'ani zamanin an kana zamanin amma a rafa shi ga lamiri to wannan kaɗan ne kamar eh, zuhu da ce zuhu to wannan kaɗan ne
amma in yi zafi sai famu fama fama sama Mhm, da faduwa faman da faduwa ta fata sai famu lafazin famu in yi huzafi ahiruhu amma fa da sharaɗin ya zamo an shafe ƙarshensa ya zamo an shafe ƙarshensa to ya an shafe mimin akan shafe mimin in za a rafa malamai ma suka ce haka din shi ya yawa a ce haza fuhu ya yawa daga a ce haza famuhu a ce ra'aitu fahu ya yawa daga a ce ra'aitu famahu a ce nazartu ila fihi ya yawa daga a ce nazartu ila famihi to shi dai famu sai an shafe mimin na ƙarshe shi ne ake masa wannan li'irabin
na kasar ha?
na kasar na wani a ba na kasar ba na na wasali na ba na wasali ba na harafi na harafi ai masali irabin nan a halin rafa a sa waw a halin nasba a sa alifi a halin jarra a sa ya ai shi gaba ɗaya ba ai masali irabin kasar su wancan guda hudu ne aka ce ana yi musu da irabin kasar da abu da ahu da hamu da hanu amma aka ce su uku na farko ai musu da irabi da kasurun yana da yawa fiye da ai musu da na kasu amma ai musu lirabi da harafi har ya fi lirabin kasurun yawa to a kullu ha in kudu dukkanin tafa sai ta cika sharuɗa guda hudu sannan ne ake musu wannan lirabin na farko dai sai an rafa ko dai kida man shi zu ya lizinci irafa bayan da za a yi amfani da zu ba da irafa ba shi yasa kamar sharaɗin ya koma ga sauran guda biyar din ne Eh, su ne ake musu wannan lirabin sai in an rafa su in ba a rafa su ba sai a musu lirabi da wasali kamar na qur'ani wala hu ahun ko inna lahu aban abu a nan da ba a rafa ba sai aka yi masa nasba da fata walahu ahun ahun da ba a rafa ba sai aka yi masa raf'a da ramma ligairiya in sharadi na biyu kuma ya zama rafawar ba gaya ba ne in gaya ne to wannan sai a yi masa li'irabin da wasali amma mukaddare ka ce ja abi ko na qur'ani falana barahalara hatta ya zana liya abiya aw ya hukuma Allahu li to abi anan marfu'i ne da ramma muqaddara akan banna wanda shagaltar mahalli da kasara da za ta jaya ita ta hana wannan ne ya hana ra- ramma ta bayyana to brother a ko sharadi na uku ya zama mufradai ne idan jam'in su ne ko tasniya to ba za a yi musu wannan li'irabin ba tasniyar su dai na bin li'irabin tasniya za ka ce ja a abawani ra'aitu abawaini nazartu ila abawaini Ehem, a, za a yi musu li'irabi irin na tasniya ko ja a ahawani ra'aitu ahawaini nazartu ila ahawaini an kuma aka yi musu jam'i to in jami'in takasiri ne sai a musu li'irabi da wasali in aka yi su jami'i kuma na jam'ul muzakkar salif wanda a ciki an ce ane wa abu haka ko ahu haka to sai a musu li'irabi irin li'irabin jam'ul muzakkar salif kamar falan ma ta bayyana aswata na la kaina wa faddaina na bil abina bil abina abi anan wa- wato jam'i ne na abu wanda yake jam'ul muzakkar salim gashi ya masa jarra da ya kamar yadda ake wa jam'ul muzakkar salim jar- jarra da to mukaddara sharaɗi na hudu ya zamo mukabbarai